والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى نوانا أنقوى مي البركة أتكين وانا قريمي البركة أتكين وانا قصد مي البركة muna muku gaisuwa ta addinin musulunci kuma ina ganin wannan shine watakila karo na biyu da muka samu gabatar da kalima a wannan masallaci a shekarun da suka gabata wata rana Allah ya kaddara mun taba gabatar da darasi a wannan unguwa to kuma uh, ayyuka suna da yawa wani lokaci darussa suna da yawa ba mu samun dama sai Allah ya kaddari mu mun yi dakatar da darasi a satin da ya gabata to kuma sai muka ga ya kamata mu zo mu kawo ziyara ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamai namu na ƙasan nan wanda kuma lil'asafin shadid ba ma malamai ne na ƙasa ba har a duniya malamai ne waɗanda za su iya wakiltar ƙasa kuma su fitar da ita a cikin amarin kumya ko su fitar da ita kumya za a ce da hausa to halartar majalisi na karatu nan kasashenmu muna da jahiltar zuwa darasi na karatu musamman mutumin da yake ganin ya danyi darasi ya dan fara kakkabawa yana zuwa yana danyin darasin shi a wani wuri sai ga shi ai ya fi karfin ya zo ya saurari karatu wannan kuskure ne sabanin inda aka san darajar ilmi za ku ga manya-manyan malamai suna zuwa su halarci darussan manya-manyan malamai wanda ina tuna kissar wato Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin babban malami ne wanda duniya ta shaidi ilimin sa mufti ne na kasar Saudiya amma ana ba da labari idan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin zai gabatar da darasi na tafsiri ko a jami'a ta madina ko a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana zuwa ya in lokaci yayi in a jami'a ne sai ya ce a kai shi domin makaho ne baya gani ya je ya saurari karatu kuma wani lokaci in masallaci ne ya je tun da lokacin an sauka daga karatu ya je ya saurara to mu nan saboda ba mu waye ma ilmi ba sai muna ganin cewa ba za mu zo a wurin majalisi ba mu saurari karatu in ka zo majalisi za ka saurari karatu ko dai ka ji abin da baka sani ba ko a tunatar da kai abin da ni ka san shi amma ka manta ko ba haka ba ko kuma wani abin ka gano kai ka fahimce shi ba daidai ba kuskure ne sai ka yi sai ka gyara to gaskiya muna ba ɗaliban ilmi saboda galibin waɗansu ba su san duniyar ilmi ba kawai suna jin labari ne ya kamata mu san abin da ake ce ma ilmi ilmi ba wasa bane kuma halarta zuwa wajen malamai da ɗaukar ilmi abu ne mai amfani kwarai da gaske kun ga mun zo mun saurari karatu a wannan wurin baka san iya fa'ida nawa mutum ya ɗauka ba waɗanda bai san da su ba kuma ƙasashenmu muna da matsala saboda bahaushe abin da ake cewa kamar wani karin magana ne na bahaushe duk da yake ma'anar shi ce za mu ɗauka ba wai kalmomin za mu kalla ba bokan gida bai da ta goma shi in ji bahaushe kun ga da yawa daga cikin masu ilmi ba a cika zuwa a saurari karatunsu ba an fi son wanda zai kawo tatsuniya ya kawo hayaniya ya kawo waye ya kawo waye wannan ba zai kai mu gaba ba to amma sai ku iske jihadi ne dole sai an yi haƙuri yau da gobe za ta bambanta tsakanin zare da abawa ko ba haka ba to gaskiya la nuzakki ala Allah ahad profesa yana gaban mu kuma malami ne kuma mutafannin ya san fannoni daban-daban alhamdulillahi rabbil alamin kuma Allah ya kawo su gida don su amfani al'umma da sun tsaya a kasashen larabawa da ba za mu amfana da su ba da haka muna kira zuwa ga ɗaliban ilimi a zage damtsi a zo a ɗauki ilimi ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su irin su ‘yan kaɗan ne a cikin wannan ƙasa muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara mu rayuwa albarka kuma Allah ya ƙara kariya Allah ya sanya mu zuri'a albarka ba zan kawo wani bayani ba don khairul kalami ma qalla wa dalla kun ba abinda zan ƙarawa kun dai ji an shiga aqida an shiga tafsiri an shiga nahwu an shiga sarf an kawo hadisai an kawo ka'idodin hadisai an kawo ka'idodin aqida cikin wannan dan lokaci kadan an kawo balaga to haka ne malami wanda yake kwararre zai shiga fannoni daban-daban a cikin ilimin alkur'ani yantaqilu min fannin ila fann yantaqil min fannin ila fann yantaqil min fannin ila fann wannan shine karatu to don haka kuma ɗaliban ilimi mu aji girman kai mu mai da kan mu ɗalibai kun ganin zaman ga da mun kai Allah ɗaya sai irin fa'idar da mun ka amfana da ita kuma duniya in tana jan ku manya manyan malamai suna tafiya kun ga professor muna tare da su ba mu san lokacin da za su tafi ba ka aje yacciwa tuwar da kakai ta yini guda tsakanin magariba da isha'i awa ɗaya ka zo ka saurari irin wannan darasi mai tsada baka iyawa sai irin waɗannan manya-manyan malamai sun bar mu shi kenan kuma sai a koma inda a koma gidan jiya wallahi ɗaliban ilimi mu hatta da haka a zage damtse alkhairi ne Allah kawo muku mutanen wannan unguwa wallahi ku yi kokari ku amfana da wannan alkhairi wallahi ku amfana da ulu kafin wato wannan dama ta kubce muku saboda darasin malami kwararre na awa daya ya yi darasin wani na shekara ɗari tun da hira ta shekai babu masdar babu maraja babu qawaid ilmiya a nan zaman da mun kai kun ji an kawo ƙa'ida usuliya an shiga aƙida, an kawo qadariyya an kawo mu'tazila an shiga balaga sannan kuma an shiga fannoni daban-daban waɗanda a cikin wannan lokaci kaɗan in ba ƙwararren malami ba ya za a iya samu irin wannan mustahil to shiwaye bas to akhiran ai babu matsala to don haka dai muna kira zuwa ga dalibai ko da ka kware a wani fanni tana yawa wani fannin baka kware ba sai ka je ka ɗauka a wajen malamai sai kasashen da aka kware zaka iske malami a wani wuri kuma ɗalibi a wani wuri a kasashen da aka ci gaba sai ka je ka ɗauki wani ilimi ga wani malami mun gane ko idan shi ko yana ba da darasi a fannin da ya kware sai ka je ka ɗauka gare shi sai ka ga mutum salaf magabata mutum ya rubuta mutum cikin ɗaliban shi kuma a ya rubuta shi cikin malaman shi cikin ɗaliban shi ya rubuta shi saboda ya ɗauki wani fanni gare shi kuma cikin malaman shi saboda shi ya je ya ɗauka gare shi ne abin kuma ya in baka koya ka iya ba iya za a yi ka gabatar ka ka koya ba wani in ba kasashen mu ba taba ganin inda mutum ke alfahari da shi ba a san malami ne ba alamar jahili ke ne manya-manyan malamai na duniya suna alfahari ne da waɗanda suka bi suka karantar da su amma muku mutum na alfahari ba su wanda karantar da shi ba alhali ko hadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wanda karantar da shi Allah ce allamahu shadidul quwa wallahi inda wani wuri kan je kace kai ba san wanda ya karantar da kai ba wallahi alaman mutane su tashi su wace Allah ya kyauta abu na ƙarshe wanda zan ɗan yi tsokaci a kansa watakila tsokaci mai guda biyu kan karatun da malam ya yi shi ne cewa alkur'ani gulbi ne bai da iyaka akwai matsala da ta zo mini a kai wadda na tuna da ita kuma tana da kyau in faɗe ta wajen ƙarƙashin wannan aya ta watulu alaihim na ba allabi atina hu ayatina ƙarƙashin wannan aya a cikin littafin al'abbun namir na sheikh muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi ƙarƙashin wannan aya ya kawo ta matsala mai muhimmanci shine cewa wannan aya tana nuna babu wanda za a koyi da shi ɗari bisa ɗari in ba annabi ba saboda wannan malami ne kuma Allah ce atainahu ayatina mun ba shi ayoyinmu amma kuma ka ji ƙarshen shi yadda kasance ashe malami duk yadda ya kai malami duk yadda yake da ilmi ba ba asumi bane dalili kuma ga wannan aya fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin shi yasa ɗaliban ilimi mu ji tsoron Allah duk yadda kake girmama malaminka in dai kuskuren shi ya bayyana kuskure ne ba hasada bace ake yi kasan shi mai hasada hatta da daidaito kuskure na wajen shi to sai ayi hattara abu na biyu wanda za mu fahimta karkashin wannan aya shine cewa waɗansu suna akwai aƙidu yanzu kun ji malam yayi bayani akwai masu nuna annabawa suna kafirta wal iyadu billah babi ne mai faɗi kwarai da gaske a cikin ashafa na imam qadi iyad da sauran littattafai na malamai mun shigo duniyar shubuhohi sai a nuna maka ai annabi ba na iya kafirta to sai su ce ai Allah ya ce watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina mun bashi ayoyi mu sun kace to kaji annabin Allah na fansalaka min ha sai kafinta alhali ko in alka ce an baka ayoyi wanga kamar matsayin mujmal ne yahtaju ila tafsil muna ganewa wato in an ce Allah ya baka ayoyi ko Allah ya saukar maka da ayoyi shin mubasharatan ko bi wasita muna ganewa shin kai tsaye Allah ya ce qul amanna billahi wa ma unzila wato alaina shi kuru can cikin suratul baqara na qul amanna qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ya akwai masu hadda qur'ani ka saka mu to kaga wa ma unzila ilaina ko alaina a mu yanzu an sauka mana da alqur'ani a'a annabi sallallahu alaihi wasallama shi an kasa kuma alqur'ani to saukar wanda an kai mishi bi wasitatihi sai mun ka samu laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum duk al'umma ko na da qur'ani a gidansu to na atainahu ayatina nan bi wasita ake nufi ba annabin Allah bane na biyu cewa shi bil'amu dan ba'ura a sunan shi yana daga cikin isra'iliyat tana yi wancan sati malam ya yi bayani kan wannan mas'ala ta biyu a gurguje ko in ce abin nan wani ilmi ne da ya kamata ɗaliban ilimi na san malam yana bayani shi shine ilmul munasabat wanda yana da kyau mai tafsirin alkur'ani ya san munasaba tsakanin aya da aya littafi uku zan faɗa a gurguje akwai littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur muhammad tahir ibnu ashur akwai littafi kuma da an kai at-tanasub bainal ayat na Muhammad ina ganin Fath Madi idan ɗalibin ilmi ya same shi muktasar ne yana takaita bayani in ka same shi baya ishe ka akwai kuma at-tanasub bainal ayat na Faiz as-Suraih ko as-Sarih ne Suraih ina ke tunani idan ka same su zaka san munasaba tsakanin aya da aya kun ga malam da ya fara yi mu da tafsiri da yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina sai yayi rabtul munasaba cewa Allah yana ba mu labarin bani Isra'ila tun da kissa annabi Musa ta fara sun ba asna min ba'dihim Musa ko ba kadan bane to shi wannan malamin cikin bani Isra'ila yake sai kissa shi ta zamanto karkashin kissar kistoshin bani Isra'ila abu na gaba shi ilmul munasabat ilimi ne wanda yake qad ta'addadul munasabat tana yiwa malamai sai su su baka munasaba daya biyu uku an gane ko to ba cin karo za su yi da juna ba a'a dukkan su in tiyakin yana ɗauka su sai a ɗauke su waɗansu malamai sai suka ce to kuma ƙarawa da ƙarau shine cewa nan an shigo ayoyin alƙawari muna ganewa alƙawari tun daga inda Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum alƙawari ne an ka ɗauka to ashe malamai suna daga cikin kuma waɗanda Allah ya ɗauki wannan alƙawalin nashi ƙari ya basu to sun cika ko ba su cika ba sai aya ta bayanin waɗansu malamai ba su cika ba wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun magana ta karshe saboda ga babban malamin mu nan daga cikin manyan malaman mu da kasar Niger ni kun ga karambani ne ni kun san baki wani bibe da burki ga profesa damana ga kuma babban shehi haguna an sami tsakiya jama'a aka mai wuya in malam bahaushe ta amma dai ga bayani ina gabatarwa in akwai wuraren da aka yi taron lafiya sai a tayar da mu magana ta ƙarshe wajen walau shi ina larafa nahu biha ku duba cikin wani littafi da ake kira abdurrul masun fi ulumil kitabil maknun intabe sunayen malamai da sunayen littattafai akwai lokacin da suke yin kusa da juna in baka bambanta ba sai ka zo ka samu matsala kaga akwai littafi abdurrul masun fi ulumil kitabil maknun littafi ne wanda an kai dan saboda bayyana kira'o'in qur'ani da yadda ake taujihin su kuma musamman da nahawan qur'ani da kuma sarfin qur'ani can wani lokaci yana kawo balaga amma da wanda sun kafi yawa qira'atu da nahawu amma sarfu da balaga yana an kawo su wani lokaci akwai ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'fur shi ko na imamu suyuti to kaga wani da yaji an ce ad-durrul masul bai iya tsaya shi gane shin ad-durrul masul an ka ce ko ad-durrul mansur irin wannan yana faruwa ɗaliban ilimi mai hattara malamai kuma suna da sunaye daban-daban zaka iske wani malami da sunan shi da na wani sun zo dai sai in an tafi na suke bambanta kun ga yanzu kamar misali akwai ibnul jauzi malam ya kawo mana maganar da ya kawo ta alhamqa wal mughaffali akwai kuma ibnul wato ibnul qayyim al jawziya to wani dauka shi da ibnul jauzi da ibnul qayyim al jawziya duk abu guda wani in an ka ce ibnu kathir bai iya bambanta ibnu kathir alqari almuqri da kuma ibnu kathir almufassir duk da an ce ibnu kathir kawai dokai kai gudana wallahi tabihu malamai sunayen suna iya zama daya ko ya zama to akwai dan bambanci ka dan kai baka sani ba sai ka je ka ce ai ƙarya ne wani bai faɗi haka ba kai ko kai ne abba ka gane ba to al gurguje anan walau shi inna da mun so larafa'nahu da mun ɗaukaka shi shiwa shi wannan malami sai ya ce waɗansu malamai sun ce walau shi ina da mun so larafa'nahu da mun ɗauke kafircin da ya sauka a cikin zuciyarsa biha da ayoyin namu na abin da ke son in ce muna da rigima ta karatu ɗaliban ilimi kun ga yanzu malam in zo karkashin aya zai iya kawo magana ɗaya biyu uku hudu biyar haka ne ko ba haka ba wani malamin shi idan ya faɗi magana ɗaya idan ba ita aka faɗa ba shi bai yarda da akwai wata magana ba ƙur'ani bai ɗauka wannan fa akwai ayar da za a iya fitar da matsaloli masu yawa ƙarƙashin ta kun ga yadda malam ke fitowa da matsaloli don haka kada mu liƙe kanmu ka ce wai kai abin da kaka faɗa shi kaɗai ne a ilimi muna fahimta da Allah ɗaliban ilimi a san cewa wato shi ilmi mu san cewa shi ilmi abu ne mai faɗi mai tsada malamai suna nan waɗanda za su iya kawo maganganu daban-daban kakkace kai sai maganar wani kawai za a karɓa a'a a kalli maganganun malamai a kalli dalilansu wannan shine abin da zan iya cewa kuma ina neman uzuri saboda bai dace ba mu ziyara muka kawo malam dai ya matsa mini ya ce sai na ce sai na ce ni ko ban san me zan ce ba Allah ya kyauta ga fadila nan shi ma zai muna takaitaccen bayani in yaso sai mu yi sallah sai mu koma kuma sai wani lokaci Allah ya kaddare akwai dama za mu zo mu ƙara kawo ziyara irin wannan ziyara mai albarka wallahi wannan zama da muka yi na fa'idantu da waɗansu mas'aloli waɗanda waɗansu tana yi wa karo na farko da fara jin su wasu kuma daga ciki na san su amma an ƙara faɗin wani abu wanda ya sami ƙara fahimta su kuma in Allah ya ba mu iko za mu rinka kawo ziyara mu ba mu kwashi namu rabu wallahu a'lam amin amin shekh tafadda bai komi ba na aiko da kaɗan na dai tun da an zo ai gara a faɗa